بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة البركة من وانا سافية ترى الجمعة يوم 21 ga watan August 2026 daga wannan markazi mai albarka da sunan
الله فقط مركز مايو الهدى a markazin islami da huda نعم da markazin islami da huda a nan zango a cikin a lume tare da yan uwa masu albarka malamanmu da iyayen mata da sauran mahalarta a kowa barka da safiya Allah ya saka wa malamin mu a Sheikh Bashir Lawal da kai ya yi mana tattaunawa ne matukar a fa'ida game da ainihin wato kunya musamman ta fuskar wato iyamace da wajabcin ruku da ainihin wato mabda'i da kunya babu shakka mata suna bukatar irin wannan tattaunawa da nasiha a wannan zamani da ake ganin cewa wanda take da kunya kamar wata bakauya ce ko wanda ba san da duniya ta sadawa ba a halin kuma ita ne take kan fitra ita ne take kan abin da ya dace Allah ubangiji ya sa waɗannan iyaye na mu mata da sauran mahalarta a mu ci goyon wannan nasiha da malam ya mana
barka da faga na sabiyan tonin da ya kwace halaga na sallada annabiyan maga alfaga sallamar gada assalam tare foyebo fakirin hawa alfaga na rero na farbe na sai alfa bashir lawan kan jin ka'ir kun hanne ha umere bo ane hakika kun hanna ka te sai ne irin ma di bumo irin goida da ba annina ba funa go fito din nan kan burkan sahawi be bumbo din guradin no gure ce cika beren di ifo sai nan kan shetanan bure gungure ka da gusura wanda sai burkan mu kokar amungu bon fa ba da hawo bere Allah ya irko tare man faga kai ban da gobni irmu amware sai ko da irmu irin bai da nasiha ka faga to nan daga
Ah, ina so a takaice na yi mana tsokaci akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda aka rawaito shi daga sahabi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha na'am wa samat shahraha wa hassanat farjaha وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب من أي أبوابها شئت النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا ما جي تيركو لصلوا للتبلابية sannan ta yi azumin watanta a shekara sannan ta kiyaye al'aurata ta kuma yi wa mijinta da'a ranar alkiyama za a ce mata ki zaɓi kofar da kika ga dama ki shiga aljanna cikin kofinta guda takwas
alfaga ne wa kammalin gobe salan a matukar hadis ko na wutar irkodiya sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da alfaga ne hadisu a can kan waibaro a hallasa da bunkana alfanu gumo dan waibaro a hallasa da bunkana manta albare hono dumo no kan gurbe be lano albaro duwa albaro ka tangan bambat rano albara gubu kai nasi ana hadisu la irin da kawai sanadi ne amma bai gurbe ke idan ya ga mutum ya rasu ba haƙiƙa jinar kuwa daga cikin kuriyo da ya ci su yi hati gugu hamurana gukan daman jiya kula su maka ne in ka tare ko ya sallallahu alaihi wasallam goyi bura aye ka me hau hando kai e ta jirkul aye ka kaida kan jirkul kalamu me hau da jingar kairiyon ka gara sai abande agir bai da agibana wata dibban no irko da sallallahu alaihi wasallam ne goyi bura aye kan ga kono batu mumbo a hun ga kono ana batu kan burkul kan mantir hawa ga asiyar da kan ga kono da asiyar da kano gura sai wata din gano guraye ka kai burkan ga bundun kurnyo sai a faga ne dimi sai ko kai kaukar hadiso wara dedeewol muraadu wone wo to kul aago furongo hon koye hon aljanna ra irkoy taala kan wonno aljanna kanin won aljanna tenta mai se hare wonni suguwawo wongede naaga bawoye bara mo kayda jingaro me hawo aga kono batiyongo dokurjo se bondumiyo itaati mum wono dede bora kayde to kulu irkoy jane buraaɓe fodi irkoy taala hon aljanna la irkoy winno aljanna
a wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ne ya rawaito shi da Ibn Hibban cikin sahihin sa da wasu malamai kar mu tafi tafsiri da yawa a kamar da muka ambata daga sahabi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwal wato wanda suka shiga musulunci da farko-farko ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira tun zamanin hijiran habasha ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dukkan yaƙe-yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ɗaya daga cikin attajirai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka shahara da arziki da karamci da infaki fi sabilillah ya rasu a shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin halifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu
alfaga ne hadiso ka urwayi yalla kan yonga faife amma urwaya kan lano aka kan alfaga cewir se amman kakan sahaba da kashi na abdullah abdurrahman ibn auf annabi rahmat kan sahabu ban batun ukul ilko da hon sahabira zaman goza wato kan bore ku kunna annabi wata dinna ce min da za wato kan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabe hijira ku kai haba sahal ba ibadin hijira ga ka murada agoci min ko bere na agomo bore din kan da ce burwai kan ine geno ga jirgin aljanna la annaba al'umma kulse iburwaino ago bore din la amma kala arzakkoi na bambatuno kan ahon arzakamu ana da ilko tabaraka wa taala hon fondara alfaga ne buradi sina abdurrahman ibn auf abubuwan da shekara talatin da biyu za mu sai na hari ba sai na wasu ba na'am
idan muka kalli hadisin dan takaitaccen sharhi da kuma fa'idodin da ke cikin sa gaba farko da aka ce a ida sallatin mar'atasu atun kamsu ne ko na Usman na Usman na Usman ida sallatin mar'atu khamsa idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar wato salloli biyar na farilla da aka sani na kullum ana so duk musulmi namiji ko mace ya kula da su akan lokacinsu tare da cika sharuɗansu da rukunansu da wajibobinsu tare da kula da nutsuwa da da kula da sauran harkokin sallah kasancewar sallah ita ce farkon abin da za a tambayi bayi game da ita ranar alkiyama kasancewar ta mafi girman rukunai a cikin shari'ar musulunci bayan kalmar tauhidi kasancewar ta kuma hanyar sadarwa tsakanin bayi da Allah wannan duk mata da ta rike sallah yana nuna cewa mace ce mai nagarta wacce take bautata wa ubangijinta kuma take neman ta game da shi cikin salama mu kula da lafazin sai aka ce sallat sabanin abin da aka fara jina aka saba jina ikamatu sala ikamatu sala amma ita mace sai aka ce sallat domin a nuna a ita ba ikama ba ne domin ikama na nufin yin sallah dama cewa kimu sala ba kimu sala na nufin yin sallah tare da sauran musulmi a cikin jami'i amma saboda ita mace jami'i ba dole bane akan ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba da lafazin kira sallat wanda cikin shi akwai ma'anar cewa ita ba a kira ta kira na wajibi zuwa ga yin jirgi ba amma ne ta kiyaye sallolinta a kan lokaci ta kiyaye su wajen cika rukunansu ta kiyaye su wajen cika ainihin sauran wajibobi ba tare da dayya a sallah ba
alfaga ne abdurrahman ibn awfo din kan a teksi za hijira gundige waran za cin dihinka usman zamanora ane boro da hadiso kan afilla alfage ne fassar yon bo bute hadiso din sai amma abu a fassar su bane zai ijine ra yarjina kai idan sai ne da nuno to don goro kan hadiso ne iza sallat kamsa da dai wai bura kai da jingar guwa anite kan mantin da ba an koki ce jama'ara alezam jingar buwadin wogu wajibu alburaku bulwebura kulmar ganta bonna bu wajibi amma alburido har ga kota kulin ko subhanahu ta'ala manne kala irko ta'ala sai kala ukai di jingaro ukai di jingaro ya daga jama'an ka kai im jingaro ce amma kudin ko mar wodin ce lasan we bare ga ya daga dubone no kan we bare tu kan we bara ga hin ka jingaran gufuwara asufran ba mo ku biswa kan ko jingare ya daga we bara mu ku bai ifoti jingar matno iga ce da matno burga jingar ce da kan gina amun na fake yando hali ya da nomo ko ina alfada ne da dai burga jingar ni wai bara da jingar ro da abin da kan wanda ko ta la ku dai sai ga ni ni bi ko mu ka karu da ke bana kan ko gunte banan da amma ba ta ce ko ce da dai wanda wannan turhan niyya so kun woga ce dalili kan nan jingaro da makai ka ce da lakkalkane kan da irko ta alamar kai bana da kai ban kan ce igomni
abu na biyu shine wasamat shahar kuma ta yi azumin watanta nan ma aka faɗi wata ba a ce wasamat ramadana ba kasancewa mata a ɗari'ance a al'ada ba kowace ce ke samun ta yi azumin wato ramadana ga baki ɗayansa ba za ta buƙatu zuwa ga ramuwa daga baya saboda al'ada ta kiyamaci ko wani abu makamancin haka kamar shayarwa ko ciki ko makamancinsa kuma ba a ce wa samar da harha ta ta azumi kullum ba a a wata guda a shekara shine abin da yake wajibi game da aka sani saboda rahama Allah da taisir din da ya mana musamman game da sha'anin azumi to ana so mace wanda ke son ta tsira ta kula da waɗannan ayyuka ayyukan nan guda biyu sallah da azumi manya-manyan rukunai ne a cikin shari'ar musulunci wannan kulawa da su wajibi ne
azagale har so diri yakka hinka takanti me hawodo harga har so irko boku dogole ceno we bore se albore do har ko tawo irko sine kan imhando kulbar ganta me hawo ima ko bendi andora asal al albur se zari fo kalla aga harha amma ni we bora adirte hando de lanin dijin garkai riyo to da dijin garkai riyo nin to kulu ni ga banano wol se dine me hawo hando webaramu me awando me hawo yadinga me awando bande da do jigar kiriyo a bande da hanan agwodin bada yadinga zano do webare wo ngewo idu dogore kan si albore se no harga ko tarana alfaga ne mu bai kan me ya hawo ni gande jingar iman tikal gangiyo no kutun addina won gangera borfo kul kan ni dokkore to kul bolan islam dare kul dokkore borfo kul kan kide ani gabendi to kul bolan addina gabendi
abu na uku shi ne wa hassara farja kuma ta kare al'aurarta ma'ana ta zama kamanniya daga aikata wani abu na haramu dangin zina ko mali ko makamancinsu da kuma guje ma kusanci zuwa ga waɗannan a balagoyi ta hanyar kiyaye mutunci da kuma rintse ido daga kallon abin da bai halasta ba da kuma nisantan wuraren fitina da kuma wato bin dokokin Allah wajen duk wata alaka da za ta da wani namiji ajnabi sawabu za ta yi sayayya ne a gunsa ko suna aiki a wuri guda ko makwabci ne ko ana zaune a wuri guda ya zama ta bi dokokin shari'a wajen mu'amala da mazaje waɗanda suke ajnabai sannan ta zama mai kiyaye mutuncin kanta da karamata dama dai Allah ya yabi mu'minai yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun su ne masu kiyaye al'aurarsu da haka a ifa a wurin mace babban siffa ce tana daga cikin wato ababen da malam shan bashir ya ambata ifa a wurin mace wanda take faruwa daga kwanya da sanin mutunci da sanin darajar kai da kare kai daga dukkanin fitintunu da nisantar wuraren duk wani barna to wannan babban siffa ce ta matan kwarai a kowace cikin a cikin kowace al'umma da ta san mutuncin kanta alfaga ne hinzanta wa sanat farja hakan hadiso ne wo dan mu ibrahim ga koro da amma buriyan da kaba tuka tonan kan burkul kan mana alhakono kan man koi dai mai ibrahim here itin hawase kursin kuma na nodin ane wani mana bambata nan gwasa mana bambata nan gwasa kanta ane wai barfo ne gidi kan man tu gurmiyar ni gidi mo amma fauyin sanni da kukan ta kaza mutane sanni to kul burada a gasala to burada amanin bambata aman ga ko no bato anan gidi boyon mo kan da gewo bumbe nan da gewo san buka dal ನೋಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸನ್ನಿಯೋ ಕಮ್ಮನ್ ಕಮಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. giga da gero ralami yonce soli yonce kan da cabban giga ko da gego ka halalan di buruwan sai kan mantir hauri ga ana wani kun gobo ne kan yo ikan imanin lebon batu amma alfaga ne izwe burhan nawo nun tu kan abin wani gafo no batu burkan manti bura kan tir hawa ga kursi yin gidi a wani gafo ne ya dinga bambacin wadu har ga da alfaga ne musulai da gidi na sumayar ta yin da a mere senni mere hangal yo her kulkan chendu ko mere ga heri di kul marganta iga har rabu e bursa am kanira ane wanda sai no qur'ana ne aran ma arabun batu arab ma aran ba ko ne batu
na hudu shine wa'a a zauja kuma ta yi wa mijinta biyayya idan ta kasance ma'abuciyar miji ne to shari'ar musulunci na kiranta da ta yi wa mijinta biyayya fil ma'ruf a cikin abin da yake bai saba wa addini ba bai saba wa zamantakewa da al'ada kyakkyawa ba da'ar miji tana cikin da'ar Allah madaukakin sarki don haka ya kuma mata ku kasance masu da'a ga mazajen ku matukar masu umarci ku da abin da ya saba wa Allah ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna mafa'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a cikin abin da ya dace da shari'a da haka idan mijin ke umarce ki da wani wani wanda ya saba wa Allah to anan ba za a yi mishi da'a ba wannan hadisi yana tabbatar da shugabancin namiji akan mace kamar da Qur'ani ya tabbatar ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa amma kuma baya ilga shakhsiyar mace bai da kuma ta da wani yanci na yin magana ko yanci na faɗar ra'ayinta amma ta san cewa namiji shugaba ne a gare ta wannan hukuncin Allah ne wannan tsarin shari'a musulunci ne wannan kirage-kirage a wannan zamani da ake wa mata akan cewa su busari su bokare su ainihin wato ƙeƙashi zukatansu kada su mazajensu hanya ce ta rukuza al'umma hanya ce ta rukuza wato kyawawan halaye da ɗabi'u da al'adunmu na musulmi Allah ya kare mu a bagare itacen kawo a gabai na wai burbon kan irko yana azzakarin da hiji dan wai hiji ba ku kamanta wai hiji a stolodi kan ta kunyo sai bondum yawo kan ka hadisa raga ne kunyo sai bondum yawo abu wajib herela ne sai ne ni wo kan no ba da no daga tefa ba kusul ganji igin ganjiya ale da hadiso din cabun bo kan albore nan gondi ina bayar wai bare bon ngenan gime amma ka dukan shari'a dan kan isubur dar talate yalla sanu misali nukun yumne ta kwade sai sigari dem ne sko ka de wani tal kusinga zammer na dem ko ter mo len smerote walbin nukun chare muka da ne gilan ya kakifo o numo durba da suka kifo zama albowani ko yosu wanda ga mora alfaga ne ne ne kan yodi himan wodiyo amma kulkan bordur yonno kan amantikala shari'a amana pocaro to kulum maten kuli se yongo amantikal sufre goyno yadno mo koda abu hadisi wani ya marura kan we wura kan gaba dir koy mun guno aljanna kadde we wura ne mo bundum kunyo se ale won sahangan zamano wacce ne kan igo ko we bari ce faga da kan we bar mun bon yime da sangade alboro wani we barum ce jikicam kan ungo ungo da alhaqu albore hono dungo kalam to nan kai kul kan no alburgace wai bar mun dalla kano la kan mun gangin ko din ce anai bore ni kan go ce yongo din ce man kal yawure da an da sare no yon murado no ce da hanne kan arslam tare da kittalam da gomnu bambata kan go irse kan dir focero indi kefere irsen kare wone woni ga bangem ko ko kayirga zai in woni ce to kun igene ito din nan kan inda kul murganta kul afo so ke kan dabar kai ko tala hallati amma wai burwut ke kan mu hijira a fa magana am tabbin da kan annabi na ya ramu fadu ya yi alhal kun ce ala kullu mana ya maru ne meri kullu kan kullum kun yo sai kullu ya mare na
zamu zamu masha Allah ya shi abu na gaba da ya kamata mu kalla a cikin wannan hadisi shi ne wannan abubuwa da aka lissafa za mu iya takaita su zuwa ga wato makasi na rayuwa ga baki daya haƙoƙin Allah da haƙoƙin mutum shi kansa ga kansa da kuma haƙoƙin abokan zamansa kun ga sallah da azumi suna wakiltar haƙoƙin Allah madaukakin sarki sannan kiyaye al'aura yana wakilta haƙƙin mutum a kan kansa na kiyaye mutuncinsa sannan haƙoƙin miji suna wakiltar haƙoƙin wato abokan zama wannan hadisi yana daga cikin jawabin kan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takaitawan lafazinsa amma yana yana yana shuriya yana gane rayuwar kiyamar shi idan kiyamar ta iya kiyaye waɗannan sauran abubuwan da ba a ambata ba a hadisin da ibadanci da mu'amaloli da sauran abubuwa da ake nema na na na na na mustahabbai ba za su yi mata wahala ba saboda haka daga nan sai ta samu sauƙin hanyar zuwa aljanna babu shakka mata su karbi wannan hadisi kuma su tsayu wajen ganin cewa sun yi aiki da abin da ke cikinsa da ne zai yi tsira gaba da Allah ya sa mu tsira.
Albaga da hadisin hoke, wai wurin gwaida ya goma cikar wajibi yohan ba fara. Zama duk na hadisu wala sa wurin da kan arsilantari makasidi kul maganta ko hadisu margan. Ijina alamin dikan nigdika irko tara hun alhaqo afatta kanti imir ko jingarote imir ko tara hun mai hawace donon goro ka irko da sallallahu alaihi wasallam wai bonamu hun adami tarabatu am siyadda alburwan ko kulma bai kan mata ko kana yiji anan ko kullun bikan dole wai rabu ko hun adami sai da batasa gumbo ina hun adami sara batasa kan nan nan kulka go kun ciro ta mulakal gano alakalo kene sabar kun suka buta sai ne yayi no yabo irwayar bananda o bungo nan kun ka go burcin tare na go ka jirin da nan bi iskute din da bai kayo mai barkulin ce cinge murad ce dai sun di kan bare din mo igme na masu igdi kan boro wo hinnin on ge sinda bo me sanni ya daga a hallisu da muna da min sidara a zai nan goro kan wai bora ina mu gundun kurmiyo se a zai nan harganin da ka adami su foyon wani alhaku ifatta burhun bakunara ka tonan kan gwandi ne ka gundun burfo sai kan manci irkoi ifo sai alhakan go wanda ga mura kan ti yi maza a zai wanda sai hadisu a ga hebnu wai bore kulmar da ta em kolunda in baida in kokar ke ko ta la mun alzanna ce ce da hadiso zama hadiso won kokoro in ko da sallallahu alaihi wasallam burkun kan goyo wode wo ora da afur alzanna na in ko billah alzanna
sallallahu alaihi amin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta yi waɗannan abubuwa za a ce mata shiga ta ɗaya daga cikin kofofin aljanna da ke gaggadawa Allahu wanda tana da kofofi daban-daban akwai kofar masu azumi akwai kofar masu sallah akwai kofar masu sadaka akwai su kofofi kala daban-daban kuma ba kowa yake samun falala a ce zaɓi kofar da ya ga dama ba na'am sai waɗanda Allah bai sarki ya zaɓa kamar irin hadisin man anfaqa zawjaini wanda ya ce da dukiya iri iri da ɗaya guda biyu fi sabilillah cikin hadisin Bukhari da Muslim da sai na Abubakar da ire-iren su a da haka wannan mata da ta tsaye da waɗannan dokoki na Allah ta samu watan wata falala ta musamman abun kamar da sauki ya ya mata kamar da sauki ashe shiga aljanna ga mace idan ta tsaye da waɗannan abubuwa amma kuma idan ta yi ikhlali ta barnatar da waɗannan ƙa'idoji ta kasance mai wasa da sallah ko wanda take kira wa azumi a biyo ta azumin ramadana yau na cikin watan rabiul awwal bata ma fara ta da ramawa wata wata sai an kai sha'aban bata rama da bara ba wata wata ana binta yanzu haka azumin shekara uku bata rama ba tana ta neman yadda za ta yi ta samu wannan alfa ta samu wancan alfa ya za a yi tsayani mutum to wannan yana daga cikin sawarwaran da mata iyayen mu suke wa kansu Allah ya ji shi mu da su sannan kuma ga kabiyar biyayyen miji ko ne yaushe da shedan da fuskar zuciya da wato lalacewar zamani da kawaye na banza da waɗannan 'yan social media da suka kawo su tun kullum babu abin da suke illa zuga 'ya'ya mata akan cewa kada su yi wa mazajen su biyayya da bi sani duk wanda zai zuga ki akan ki tuɓe rigar biyayya daga mijinki wannan yana zuga ki ne akan ki nisanci hanyar shiga aljanna cikin sauki da ka sai ki zaɓi wanda ya fiye miki so ki a ce kin waye aiki ma kin bokare aiki ya buɗe karshe kuma ki bata sha'anin da ke tsakankanin ki da ubangiji ki ko ba kina so su miki kallon bakauriya su miki kallon wariya su miki kallon wanda bata san ciwon kanta ba amma kuma ki zama tsakaninki da ubangijinki akwai kyakkyawar mu'amala akwai kyakkyawar fahimta kuma akwai kyakkyawar makoma insha Allah sai ki zaɓi wanne ne ya miki na tabbatar kowa za ta zaɓi cewa ta zauna lafiya da Allah ya fiye mata akan ta zauna lafiya da yanci TikTok. Ba haka ba ne?
alfaga ne hadisu wani baranta a ga adamin zuhundo a ga makanan ji a ga adamin zai a ga bejen di da waka a ga tebur sai kayan doha ne ni kan gwai da hadisa iga alzanna forte kulmar ganta igi feri farta hakuno ibn sai mu hudu ko kallo na gaba ala wani burkus sudu wani kalmar kalto abu siddiqi wani masai din dikadin ha wata rikida idan abokan su ne kai sai wata rikida hadar da kalla abokan su ne kai sai yana ganin kulli da yadda ne kalla a bisul kulli burkus sun san dunya laka abokan su ne kuma bisa amma din kulli ya sallallahu alaihi wasallam ne mu iga fera sai forte wo an furlo kan na ba ala abu alzanna sai forte yo kan burkul kan ma jingar na ga kayendi bura su furfurce dilla har da iga su balin mufurira bure kai yo iga me hau umu yonu re yar porto gono nodi iga peren se daga ba mu nodi alfaga ne ya dinga bure kai yo ne ga ko ne batu nige mo irko ta'ala da peri se sargai porte sargai porte nige mo bure kai yo nige alzaka kun waye da irko fondala iye ɗugar kan buko ne har kunni simai bare da dumo i won darda da matsar ko tara a gano wani sai ana wo kan ga mama ce da ir zamana wora bundumi wodin do har gano wai bare go ba kulmar da ta go kan da mu to nan kan wai boro a ganga ban yimin ne sanga dai gidan mun kullu kula ko dubai bari ya mai da dumo kai yo wai bare ya maru in ma tiktok kai da wara ga mun diyani wai in su bundum kunye sai zamkawi battare no albaga na a cikin sai musubar ka ce kawai burokan sayar kulbai amma irkoi da wani da zarza irkoi da wani gumbur su ba na tsela nugo gore kan irkoi ta labin garin da karin da yake ne filani izuwayo a gaihun tarhan nera filani wanda a gai tarhan nera kai da alzar da soli sai a nan mutum ne wani mu a gani sun sai imene tiktok zai bai kan mai hai kai yau sun kan bara an dunya la su kimin bara ala haralla kalimun sinan da kai ko ta la fada ga kimin gangin bonda mun kulli sai kimin gangin kai da ko ta la wala la kai kai yan do hana daga halki sun karfa ba
a ƙarshe wannan hadisi yana da fa'idoji da yawa da za mu iya cirewa daga ciki za mu iya cire fa'ida cewa hanyar da ake bi don samun aljanna tana farawa ne da aikata farillai da Allah mai ka sarki daura ba wai da hadisi wancan hadisi na na na na wa ma da rabi ya takarar ilayya ya nuna na da yake nan wato hanyar da ke nuna wa mutum zai samu aljanna shi ne ya fara aikata farillai da Allah ya daura masa na biyu kuma yana nuna mana girman sha'anin sallah da sha'anin azumi waɗannan guda suna da girman sha'ani a cikin farillai sannan yana nuna mana kuma girman sha'anin kamewa ga ƙiyamace da ta kasance mai mutunci da kuma wato buƙatuwa zuwa ga islahu da usra ya zama da cewa gidanki gida ne na zaman lafiya da mutunci ba na fitina da hutsarewa ba da kuma cewa da'a ga miji yana daga cikin abin da ke kai ya mace aljanna sannan ko musulunci ya kasance addini ne da ke kula da haƙƙin kowa cikin masu harkoki sawa'un mazaje ne su ko mata sannan kuma ashe ayyuka kaɗan suna iya kai mutum aljanna idan ya yi su don Allah idan ya tsayu a kansu waɗannan ayyuka da aka faɗa cikin wannan hadisi wannan hadisi ba wasu ayyuka ne masu yawa ba da kwanta da sauran lokacin da yake cikin rayuwar mutum sannan kuma shiga aljanna falala ce daga Allah ba za ku mutum ne ko iya wasa ko wanta wasa ba sai idan Allah ya mana falala sai idan Allah ya gafarta mana amma kuma za mu tsaye da abin da Allah ya daura mana mu yi iyayen ku fattakullah masaqatu sauran kuma sai Allah ya cike mana da rahamarsa da gafararsa da rubutunsa Allah ubangiji ya sa mu tsira alfaga ne hal sun dir yake ye wo kirga banin da ale ne dika hadiso dubun na gudi hadiso ce bar sika alzannu huriyo asmin ka tabbata ka dai bor kai dai ko tala kun faral her faral le mo jina yon don jina ke don jingaro dan me hawo kan alfarata ya ta ga hadisu adami zai hindi batu kare batu kaga fami karewo a mahanan kaga albokul mihin ka ganne tarkan wallahi filado matkala eyi zono amma da ce nan kan gurgure sun kirge gafo ne batu albarko ku shi nukan girgan karne borwo e wani zono bal fami wane gumbe ne sam gidan fami foyarra kan manti wani fami yono wanda mu lakkar tune da musibi na sarar ku kursi da yana kan wani wada anan yaran nan ko kai ne a je kite dalil mu kan ka tubindi la lakkal kare duk wokar sai no wai murgubun da kuriyo sai a ga kai a yama ne ga alfaga ne duk dikan kusan da su ba windira lakkatu ne asba windira wata kan sai no wai bura da albura e ga fahimta sai in kirgan bundum yalla alfaga ne ya daga hadiso a tabir sai kan alzannu furiyo ko azfala gumo gumo duk wokar sai no hadiso da irko da sallallahu alaihi wasallama akabe heriyon kayo istin ite yamo agdogora nuhono kuddeta imannem katnoru imannem kater kansinse jingaro da to ibakke kati mewa hando hal mai na te me hawote ne bumbo ne ga ko no no hun bumbo ne ga na go bumbo no hondo mbo kulge ja kan matin kurni wata dinga no kurni mo kan ne be kan awon me rala no no dol no ke awon ya marega daga da hadisi kudda ne ya ya daga wogi ce mu kan misabu dogon gumo gumo almat moso amma dil wani wani to kudin no sandan da bunga an don yanda alara
to zan dakata a nan insha Allah saboda kurewar lokaci Allah wani ke sai mana albarka a cikin abin da muka ji ya sa kuma wa azan tori za mu tsaya da kurakuran mu da ya fi mu a sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da kasashenmu waɗannan kasashe na wani wajen afirka Allah ya kara masa albarka Allah ya kara wa addini Allah daraja a cikinsu ba godiya ga masu wannan markazi da dama da suka ba mu godiya ga malam mai fassara
na'am idan ka rike shekara ya fito ya ji to sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam